وتترك سواقي لا تجدي زماء لمن شكا فأعني حبيب الله طه محمدا على القاسم الهادي لمن قد تنسك أمين إله العرش مركز سره به هام قلب الهاود حتى تهتك فملكته ذاتي وروحي ونفسها وآلي وأولادي ومن بي تمسك ولست أرى في الكون شيئا أحبه سوى المصطفى المحمود فيك وعندك ولست أرى في الكون شيئا أحبه سوى المصطفى المعمود فيك وعندك فوقت مضى في غير إنشاء مدهه وتذكاره لم أعجه الدار مدركا عليه صلاة الله ثم سلامه تضيء لنا الظلمة وترفع مشتكى عليه صلاة الله ثم سلامه تزعزع أعدائي وكوسي والبكاء عليه صلاة الله ثم سلامه وتولي على كل الملوك عبيدك عليه صلاة الله ثم سلامه تنيل المنى والتوب للعبد سرك عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني التكوين والأمر أمرك عليه صلاة الله ثم سلامه تورثني من فات ممن تملك عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم وعنه لناوك
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
علم على البحر المحيط وتترك سواقي لا تجدي ظماء لمن شكا قال مولانا وشيخنا وإمامنا وممدنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يتي ألم ما yake zuciyata da hankalina ko kuma sirrina da sirrin sirrina ku sauka alal baharil muhidi abu sakogi wanda yake ya kewaye dukkan sani ga baki daya wata turuka sawaƙiya ku bar wani dan gulbi da dan wani gwalalo da dan kududdufi la tujidi zama'an wanda ba za ta kosar da mai kishirwa ba liman shakan zam'a ga wanda ya kai karin kishirwa ba za ta kosar da shi ba فأعني حبيب الله طه محمدا أبا القاسم الهادي لمن قد تنسك fa'ani abinda nake nufi da wannan magana habiballahi ina nufin ma- masoyin nan na Allah ɗaha mai suna ɗaha muhammadan halin kasancewarsa abin yabo sallallahu alaihi wasallam abal qasim baban alkasim alhadi mai shiryarwa liman kattanar saka duk wanda yake ibada ya samu shirya ne daga manzan Allah أمين إله العرش مركز سره به هام قلب العبد حتى تهتك amina ilahil arshi ina nufin wannan amintacce na ubangijin al'arshi gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam markaza sirrihi shine wato hedikwatar nan ta sirrin ubangiji gaba ki ɗaya bihi da shi wannan mai wannan mukami ne hama kalbul abdi zuciyar nan ta bawa sheikh ibrahim ta kekkece ai ta ta yi ɗimuwa hatta ta hattaka hatta kekkece a cikin soyayyarsa فملكته ذاتي وروحي ونفسها وأهلي وأولادي ومن بي تمسكا tun da na ga haka ni ga ni gaba ɗaya ya yi kikkece zuciya ta ya yi yanar da ita a cikinsa to da na bashi zuciyar tawa da kulliya ta to kuma sai na bashi zati ga baki ɗayan zati na ma sai na miƙa wa manzan Allah wa ruhi ruhi na ma na ba wa manzan Allah na wa nafsa nafsi na ma raina ma na ba wa manzan Allah wa ali iyali na ma na ba wa manzan Allah wa auladi ‘ya'yana ma na ba wa manzan Allah gaba ɗaya wa man bi ta masaka kai duk wanda ya riko da ni ma na miƙa wa manzan Allah ولست الحمد لله.
أرى في الكون شيئا أحبه سوى المصطفى المحمود فيك وعندك yace walastu ara wato ainihin shay'an ba ba na ganin komai bil kauna cikin kasattu ga baki daya uhibbu wanda nake son sa ba wani abu da nake son sa a bayan kasa siwal mustafa sai abin zabin Allah al mahmud abin yabo mubika a cikin ka nake yabona wa indaka a gurin ka ne nake neman komai فوقت مضى في غير إنشاء مدحه وتذكرني لم أعجه الدار مدركا yace fa waqtul maza wai a ce ga wani lokaci a cikin zamani na ya maza ya shude fi gairi insha'i madihi bana cikin yamban manzon Allah a cikin rayuwata wannan lokaci Allah ya wadara sa bana san sa wata zakari a ce ga lokaci wai a cikin zamani na bana tuntuna manzon Allah lam ajubu mudrikan bana tsammanin zai riske ni addara tsawon zamani na ba za a yi zamanin ba- da ba zan zama cikin yabon manzan Allah da soyayyarsa ba
عليه صلاة الله ثم سلامه تدير لنا الظلمى وترفع مشتكى salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tudhi'u lana zalma'a ta ta ta askake mana dukkan dubbai wa tarfa'u mushtakan da abin da muke kai kuka gurin Allah Allah ya karbe su عليه صلاة الله ثم سلامه تزهزه أعدائي وبوسي والبكاء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuza azihu a adai ita wannan salati ta nesantar da dukkan makiyana ga birana wa busiya da dukkan wani tashin hankali wani kuka da abin da zai kawo mun kuka Allah ya nesantar da shi ga birana عليه صلاة الله ثم سلامه وتعلي على كل الملوك عبيدك salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata uli ubaidaka ya Allah ina roƙonka ka ɗaukaka wannan ƙaramin bawa naka wanda yake mai daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kullin muluki a bisa dukkan wasu waliyai da kudubai ka ɗora shi a kansu gaba ɗaya عليه صلاة الله ثم سلامه تنيل المنى ولتعطي للعبد سرك Salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunilul muna ta bani dukkan abu buri buri na ga baki daya wal tudi lil abdi sirraka sannan ka ba wannan babban bawa Sheikh Ibrahim dukkan sirrinka amin عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني التكوين wal والأمر amra amraka salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji tumallikuni takwina wato ka mallaka min sirrin nan na kun in qultu kun yakun bila taswibi ka mallaka min wannan sirri wal amra ka mallaka min yadda ake juya al'amari amraka ina nufin al'amarin ka wanda kake juya halittaka da shi عليه صلاة الله ثم سلامه تورثني من فات ممن تملك salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam tuwar rizini man fata duk wanda ya tsere min daga cikin waliyai wanda yake da wani mukami in dai ba annabi bane ba mursali bane to ka gadin da ni mukamin sa gaba daya min man mallaka daga wanda ya mallaki mukamin sa daga gurin ka عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم وأنعم لناويك صلاة الله صلاة صلاة وسلام وتسليم دقيسوا وأنه إني كترت لناويك إذوا كترنك يا رسول الله عليه يتبتك من زم الله مع الآل الكرام تارد على يسمع سكيرما وصحبه لصحبان سام حرب البحر بدا لي أن المصطفى دار مرشده ومعنى يكون أمر فذلك مسندي فغوث وغيث منزل ومكرم ومأوى لآخر وكافي وسندي بدا ودماء الأرض ظلم وظلمة فأشرقت الأرجاء بطلعتها مدي وهذا أوان الخير منك فإنه تلاطم أمواج لشر ممهد فهل لك أن تسدي غير منجلي فإن تولني منك الجميل فآله وإن لم أكن أهلا فإنك مقصدي ومنك رسول الله نال خلافة أبو البشر الأسماء أبو كل مرشد ومنك خليل والنجي والروح أولي مقامات على كل سيد كذا يشكر من قبلهم وسواه ومنك سليمان هوى كل سودد ومنك عظوم الفوز والفضل والجنى على رغم عنف من بغيض وحسد وإن مرادي أن أنال خلافة على وفق ما أهوى بجاه محمد بلا سبب مني معافى ومصطفى خبيرا بصيرا هاديا كل مرشد وأقضي لكل الأولياء مرادهم بلا غربة في كل كيف ومشهد وأهدي إمام الغادي القادم مرشدا له كل وقت في مجال ومركز بذاتك يا ربي بسر صفاته ونورك يا ربي علي كل مهتدي عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام وآمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين بدا لي أن المصطفى الدهر مرشدي ومهما يكن أمر فذلك مسندي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه بدالية wai da ya ce badaliya ai ma'ana dama abun haka yake eh dama akan abun haka yake annal mustafa cewa shi abin zabi addara tsawon zamani murshidi shine mai shiryar da ni tun azal har zuwa abada wa ma ma yakun amru koyaushe kaga wani al'amari fa zalika masnadi wato cikin wato manzo Allah shine madogara ta duk abin da ya kullo min ta ko ina ba ni da wata madogara sai manzon Allah فغوث وغيث منجد ومكرم ومأوى لآف وهو كهفي وسنددي fa gausun manzo Allah gausi ne na halittar Allah ga baki daya wa ghaizun kuma ruwan sama ne wanda yake mai kwararowa ga dukkan halitta munjidun kuma mai taimako ne ga dukkan halittarsa wa mukarramun kuma an yi masa karamci duk abin da ya nema daga gurin Allah Allah zai bashi wa ma'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makoma ne li'abin ga mai neman abuwa a wajen duk abin da ya aikata na zunubi wa huwa kafi to wannan wannan din ni ma shine wato kogona wa sindidi shine shugabana jagora ta
بدا وبقاع الأرض ظلم وظلمة فأشرقت الأرجاء بطلعة أحمد bada lokacin da manzo Allah ya zo duniya wa biqaul ardi wato sasannin kasa ga baki daya zulmun duhu ne cike wazu wazulmat zulmun zalunci ne a bayan kasa a lokacin sosai wazulmatun da tsabagen bakin duhu iri iri duhun kafirci duhun jahilci duhun jahilci duhun duka um, wato abubuwa ne marasa kyau duka baki daya daga zuwan manzan Allah a ashir qatil arja sai duka sasannin duniya sai suka zama masu haske bi talati ahmadi wato ainihin wato da- da hasken nan da hudo wannan ta ahmadu وهذا أوان الخير منك فإنه تلاطم أمواج لشر ممهد to gani na zo gurin kai rasulullahi kai ne mai wancan sufofi ga baki daya wa hadha awanul khair lokacin tabbayyana alkhairin ka gare ni ya tabbata minka daga gare ka fa innahu lamarin da sha'anin taladama amwaju wato wasu irin kumfaffaki sun yi kumfa sun yi sun yi gijuna da sharri ga wani sharri da aka kulla wa musuluncinka muma hadin wanda aka shirya shi a boye ya rasulullahi mun kawo koka gurinka فهل لك أن تسدي إلينا كرامة تحير أقول الكل يا خير منجد fa'allaka ya yanzu ta gare ka ya rasulullahi an tusudi shi karamatan kai baiwa karamci ilaina izuwa gare mu tuhiru qulal kulli wannan karamcin da zaka yi mana ya gige ta hankalin dukkan kowace kowace halitta ya khairu munjidi ya wanda yake fiyayyen mai taimako فإن تولني منك الجميل فأهله وإن لم أكن أهلا فإنك مقصدي Fa'in tuli ni minkal jamila idan duk abin da na roƙa kyakkyawan nan idan ka bani shi ga baki ɗaya fa an ta'alu a kai daman mazo ne ga yin baiwa ko ba a roƙe ka ba kana ba wanda ya kamata ka bashi. Wa in lam akun ahlan to idan idan ni ban kasance ahalin baiwa bane ba. Eh ya Rasulullahi ba ni da damar da za a bani wannan baiwa to fa innaka maqsadi to ni kai nake nufi ko ba a yi mun ba ni kai ne nawa.
ومنك رسول الله نال خلافة أبو البشر الأزماء أبو كل مرشد dalili na ko shi ne zan lissafo maka manya-manyan bayan Allah da suka samu falala saboda ga gurinka saboda haka zan lissafa maka shi yasa na zo gurinka kai kadai wa minka daga gurinka ne khalilun annabi ibrahim ya samu ainihin abin da aka bashi wan najiyu da annabi musa ya samu abin da aka bashi Hmm?
ومنك رسول الله نال نسمني o na saman to wa minka daga gurinka ne ya rasulallahi ya annabin Allah na la khilafatan abul bashari asma uban mutane ga baki daya ya samu halifanci saboda albarkacin ka ne ya rasulallahi abi kulli murshidin wanda shine shugaban duk wani mai shiryewa zuwa ga Allah ومنك خليل والنجي وروحهم أنيل مقامات على كل سيد wa minka khalilun daga gurinka ne ma ibrahim badadin allah halilun lahi wannan jiyu da annabi musa kalimun lahi wa ruhun da annabi isa ruhun lahi waɗannan duka gabaki ɗaya unilu makamatin an ba su mukamai ne ala kulli sayyidin a bisa dukkan wani shugaba saboda falalaka ya rasulallah كذا يشكر من قبلهم وسواهم ومنك سليمان حوى كل سودني kada kaza ya shukuru haka nan wannan bawan naka da kake cewa innahu kana abdan shakura shine annabi nuhu alaihi salam min qablihim wanda yazo gabanin wadancan annabawa wasibahum da wani su ma duka sun samu ne saboda da falalarka wa minka sulaimanu na hawa kullu sudadin daga gurinka ne annabi sulaimana ya samu falalar rike mulkin duniya ga baki daya rasulullah ومنك أروم الفوز والفضل والجدى على رغم أنف من بغيض to وحسد na dawo gurin naka ko da ban zama ahalin zalika ba to minka daga gurinka ne a rumul hauza nake neman dukkan rabowar fadala da dukkan fadala wani jada da baiwa ala ragami amfin a bisa turmuza hanci min bagirin daga maki wa husadan daga da makiya da ba sadana ka bani abin da na roƙa ga baki daya su ganni da shi yaya za su yi وإن مرادي أن أنال خلافة على وفق ما أهوى بجاه to duk محمد kewaye kewayen da nake ga kalma ɗaya babba gundume mai ya zan faɗe ta wa inna muradi muradi na a gurin ka ya Allah ya rasulullah an ala an anala khilafatan in nemi muqamin khilafa uzma kuma a bani ita ala wa fiki ma awa bayan da ake so ba kar a bani ainihin em, mukamin a je a bani karamin mukami ko a zama ya zama mukamin wani zai zo ya fi ni a'a alawa fi ma awa gwargwadon yadda nake son halifancin haka zan yi shi haka ko aka bashi bijahi muhammadi saboda alfarmarka ya kai ya rasulullah بلا سبب مني معافا ومصطفى خبيرا بصيرا هاديا كل مرشد bila sababin minni kara ce to ai ba kai kai ba kai wata ibada ba kai ba dan kowa bane kai ba ka a'a kawai ba wannan bincike bincike a'a kawai a bani mukamin nan kawai in za a bani saboda soyayya mu'afan kuma in zama mai lafiya kan kan zama gurgu ko mara lafiya ko kuturu ko ya'yana wani abu ya same su duka dai kar wannan ya fa- ya faru wa mustafan in kuma za zama zababbe zababbe a cikin halitta khabiran kwararre a cikin ilimi basiran mai tsananin basira hadiyan in zama mai shirye da mutane zuwa ga Allah kullum murshidin wanda ya kai tsoron ruwa a cikin shiryar da mutane shi kuma in zama ni ne mai shiryar da shi
وأقضي لكل الأولياء مرادهم بلا كلفة في كل غيب ghaibin wa mashahadi yace wa aqdi in zama alƙalin alƙalai li kullil awliya ga dukkan waliyan Allah muradahum duk abin da suke nema in zama ta hanya na za su same shi bila qurbatin ba tare da wata wahala ba fi kulli aibin gaibin a cikin dukkan gaibun gaibobi wa mashahadi da dukkan shuhudi na walittaka na waliyan Allah وأهد الإمام المهدي الختم مرشدا له كل وقت في مجال ومرقد kuma wa'adi al-imam al-mahdiya in shirya in zama imam mahdi wanda zai bayyana din nan daga cikin jikokinka a ƙarshen zamani in zama yana cikin almajirai na yana cikin wanda zan shirya da shi in bashi tarbiyya yawwa yawwa murshidan halin kasance wasu in yazo murshidi ya ruwa zuwa ga Allah to shirye wanda zama ta fara ce daga shehu Ibrahim da hu kullu waqtin cikin kowane lokaci gare shi fi majalin a cikin mayawatarsa wa markarin da mabattarsa بذاتك يا ربي بسر صفاته ونورك يا ربي عبي كل مهتدي bijahika ko bizatika ne bizatika saboda alfarmar zatika ya ubangiji ya rabbi ya ubangiji na bisirri sifati saboda sirrin na sukobin Allah tabaraka wa ta'ala wa nurika saboda hasken nan naka ya rabbi ya ubangiji na abi kulli mahdidin wanda yake shine mahaliccin dukkan kowa عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام وعامله salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah ma'al ali tare da alayansa ga baki daya wasabil kirami da sabansa masu girma wa amadin da shehi na shehu Ahmad Tijjani har burji جعلت رجائي في الذي هو حاضري أو القاسم الماهر ضلال وناصري بقرض وقصد لا أؤمل غيره ونعمة سلاحي للعدو المكابر إذا هذا غيري عدة وأرمرما فحسبي رسول الله عن كل ناصر ألم يرفع عربا للجزيرة بعدما هجأوا فارسا تعلو الورى بالأكاسر وتحسب بالروم القياسر أنها تسامى على أهل العلا والمعاشر فساروا ملوك الأرض والكل تحتهم وقد أرشدوا الأغيال فوق المنابر وخلوا شبات الماردين وزعزعوا أصولا وأركان البغاة الجماهير ألم تؤذي سيدي فوق مراده بلا غرفة إذ جئته بالمشاعر ألم ترسل الختم التتاني خاتما وعليته فوق الشيوخ الأكابر فهل لك في ذا العاقل دون تأخر منال فيمسي عبده بالخناصر فهل لك في برهام يا خير مرسل مساعدة في كل بذل وظاهر فهل لك فيه وأصغر خاتم تسوده فوق الملوك الأواخر فهل لك فيه وعبد مسيم أداء فيروي كل آت وصابر فأنت عميل الله قاتل سره وأنت الذي أولاك كل ذخائر فإنك يا ياسين عاقب هاشئ المقبى ملاذي في الخطوب الدوائر فإنك يا خير الأنام محمدا رجائي وسري في جميع المظاهر وأوليتني ما لست آلا لبعضه عليك صلاة الله يا خير هاشم عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحاب أولي المصائب Allahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ja'altu- Wato shehu- shehu a cikin wa'annan abiyar tun daga alim ma ba abin da yake tawassuli da shi sai irin mukamin da Allah ya bawa annabawa baiti da muka kare shi kaga tawassulinsa da baharin annabawa ya yi to yanzu kuma wannan baiti da za mu shiga zai shiga baharin kogin walittaka a cikinsa za a yi tawassuli kuma Mm, radiyallahu anhu. Mm.
جعلت رجائي في الذي هو حاضري أبو القاسم الماهي الضلال وناصري قال مولانا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يجي جعلت رجائي ناسني أبن نكي نبي رجائنا بالذي هو حاضري cikin wannan wanda yake tare da ni fa koyaushe yana tare da ni bai rabu da ni ba wane ne abul qasim shine uban alkasim almahi talali wanda yake shafe dukkan bata wa nasiri mai taimako na بقبض وبسط لا أؤمل غيره ونعم سلاحي للعدو المكابر wa nasiri mai taimako na bi kabdin lokacin da nake cikin kunci wa basdin da lokacin da nake cikin yalwa la u'ammilu ghayrahu ni bana kaunar wani ba muhammadu rasulullahi wa ni'ma salahi kai ma dalla da wannan makami nawa lil- lil lil idago wato ko sannan wanda yake nake kare abokan gaba da shi ko wani mutum yau bin aduwi wani masilahi madallan makamina lil aduwi wanda nake kare abokan gaba almukabiri masu girman kai إذا حاز غيري عدة وأرمرما فحسبي رسول الله عن كل ناصري idan haza gairi muddatan idan aka samu wani shi tattalinsa ya yi tattalin yaƙi da kayan yaƙi da mutanen yaƙi da jaruman yaƙi wa aram raman ya tattara jama'a wanda zai yaƙe ni da shi a fasbi rasulullah ni manzan Allah ya ishe ni an kulli nasiri ga wani wanda zai zo ya taimake ni ku kyale ni da manzan Allah shine mai taimako na
ألم يرفع عن عرب الجزيرة بعدما حجوا فارسا تعلو الورى بالأكاسر bari in ba ku labari ko misali daga cikin ayyukan manzan Allah wanda ya yi na ce ku banni da shi shi zai taimaka mu alam yarfa an urban jazirati wai ba manzan Allah bane ya ɗaukaka larabawan nan na jazira ya mai da su mutane da ba mutane ba ba da ma hajjau farisan da ainihin suna tsammanin faris ta'alu ta'alulwara ita ce shugaban dukkan halitta bil akasiri tare da akasira da nasarakunansu وتحسب بالروم القياصر أنها تسامى على أهل العلا والمعاشر wai wata hasibu bin rumi da ba kana tsammanin ar-rum sarkin rum ba al-qayasir sarkin rum yi annaha tasama ala ahalin ula sune suka daukaka a duniya eh wal ma'ashiri da dukkan dangin duniya da farisa da rum da sune shugabannin duniya amma annabi muhammadu ya zo ya daukaka larabawa a kansu فصاروا ملوك الأرض والكل تحتهم وقد أرشدوا الأقيال فوق المنابر fasaru mulukan ardi sai suka zama sarakunan bayan ƙasa baki daya wal kullu tahtahum kowa yana karkashin su dama maza Allah yawo yake a kasuwa yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu fa idza qultumuha takunu takunu menene bila takunu tahta bilad أن تكونوا ملوك الأرض تكونوا ملوك الأرض كوجه لا إله إلا الله إن كوكا بديتا ذاك ذو مثلا كنا أباين كسا شكنا أبو سفيان هنا أبو باين من الله هنا تيوا قرية كي قرية تشي تو توشيني أبن ديك بدا كنا شو يتي فسارو ملوك الأرض سيسك ذو مثلا كنا أباين كسا والكل تاتو gabaɗayan duniya suna ƙarƙashin larabawa gabaɗaya faƙar arshadul aqyala sun shiryar da hakimai da dagatai da- da- da- da sarakuna faukar manabiri suka ɗora su suka zama ainihin wato akan mimbari suna kira zuwa ga Allah وفلوا شبات الماردين وزعزعوا حصونا وأركان البغاة الجماهير wafallu suka kakkarya shubatal maridina karkaifin nan na masu tashin karan hanci wa za'azahu husunan sannan suka girgiza birane duk suka rurusa su wa arkanal bugati sannan manya-manyan jigajigan kafirai masu karfi nukurori aljamahiri na jamhuriya daban-daban duk sahabban manzan Allah su ne suka karya su ta hanyar wa ta hanyar manzan Allah to tunda ta hanyar su aka samu wannan to bari in shigar da addu'o'i na ألم تعطي للجيل فوق مراده بلا كلفة إذ جئته بالبشائر ya rasulallahi na dawo ga ni gabanka alam tudi lil jili wai ba kai ne ka bawa sidi abdul qadir jiyali kailani wa jilani ba kai ne ka bashi boko muradihi burbushin muradinsa ba ka zo ka sa shi ya kai fito gabansa ran bayan sallar azhar ka ce yayi magana kai tofi a bakinsa guda bakwai ya ga kwarjinin jama'a a gabansa ya kasa magana kakansa sayyidi ali ya zo ya ce ba manzo Allah ya ce kai magana ba shi ma ya yi tofi abinsa guda shida bai yi bakwai ba ya ce a'a kakana yaya kai ba kai tofi guda bakwai ba irin na kakana manzan Allah ya ce ai saboda ladabi ga manzan Allah shi yasa na yi ta shi ka kira wani bayan Allah ya zuwa ga Allah shi yana tsammanin dan wa'azi zai yi daga nan abin ya kare ai daga nan da ya fara wa'azi daraja ta rika hawa shi ne yake fauka muradihi ya rika hawa ya rika hawa yau sai da ya zama sultanul harbi ne sai da ya zama a zamaninsa har zuwa zamanin da shehu tijjani ya bayyana ba a yi kudin irin sida abin kadir ba radiyallahu ta'ala anhu ba ka ba shi fauka muradihi ba bila kurbatin ba tare da wahala ba ya samu haka izu ji tahu yayin da ka zo masa bil bashairi da bisharori ya kira zuwa ga Allah ألم ترسل الختم التجاني خاتما وأعليته فوق الشيوخ الأكابر ya rasulallah alam tursilil khatima wai ba kai ne ka zundumo shehu tijjani ba radiyallahu ta'ala anhu khatiman ya zama shine ya mamaye hakika muhammadiyya gabaki daya wa alaitahu ka dauka kashi bauka shiyuhi gabanin dukkan shehunan duniya gaba daya al-akabir masu girma kai ne kai musu wannan ko to shikenan gani a fada kai ya rasulallah فهل لك في ذا العبد دون تأهل منال فيمسي عده بالخناصر to fa hallaka ya yanzu ta to gare ka ya rasulullahi fizal abdi a wajen wannan bawa sheikh ibrahim duna ta'ahul ko bai zama ahalin haka ba ba shi kawai ka bashi manalun baiwa yawwa fayumsi yau ya wayi gari attuhu bil khanasiri yana ta kikirgawa da hannaye ya kasa kidanye adadin baiwar da ka bashi فهل لك في برهام يا خير مرسل مساعدة في كل بطن وظاهر mutum da haka ne yayin yun ta gare ka yayin zun ta gare ka ya rasulallahi fi barhama a cikin shek ibrahim yas ya haira mursali ya biyayyen manzanni musa'adatun ka ba shi babban taimako fi kulli batinin a cikin dukkan baɗini da baɗinin guduni wa zahirin da zahiri da zahirin zuhuri فهل لك فيه وهو أصغر خادم تسوده فوق الملوك ملوك الأواخر الأواخر فهل لك تو يا ينزن تغريك يا رسول الله فيه أتكين شيخ إبراهيم وهو أصغر خادم ينا غنن كان سمبي كان أنتر خادمي أتكين هلرك يا رسول الله تسويده كشوك بان تدشي فوق الملوك الأواخر burbushin dukkan sarakunan waliyai na ƙarshen zamani kai har sarakunan duniyan ma su zama suna biyayya gare shi فهل لك فيه وهو عبد متيم عطاء فيروي كل آت وصادر mahallaka fihi ya yanzu ya yanzu ta gare ka a cikin sa ya shehu ibrahim huwa abdul mutayyim shi bawa ne ba wanda aka hore shi da ainihin begen ka ya rasulullahi mutayyim wanda aka hore shi da bege ya yanzu ta gare shi ka bashi a dawul baiwa fayurwi kullu atin ya bawa duk wanda ya zo yanzu wasadirin da wanda ya tafi kowa a bashi rabansa فأنت أمين الله خازن سره وأنت الذي أولاك كل ذخائر fa anta aminullahi ina maka jinjina ya rasulullahi kai ne amintaccen Allah kai ne aminin Allah ya baka komai a hannunka khazinu sirrihi kuma kai ne mai taskace taskokin Allah gaba daya kai ne shugaban bankin bakin din ubangiji tabaraka wa ta'ala wa anta allazi aulaka kai ne ya baka fa kullu zahairi dukkan wata ajiyarsa a hannunka take duk wanda ka ɗauko ka bawa to ta bayu فإنك يا ياسين عاقب حاشر المقفى ملاذي في الخطوب الدوائر fa'innaka cewa kai ya rasulallahi ya yasinu ya mai suna yasin ya aqibu ya mai suna aqibu ya hashiru ya mai suna hashiru almuqaffa ya mai suna muqaffa abin bi malazi kai ne ainihin mafakata fil khudubi a cikin dukkan surkuki na rigima na rikici addawa'iri na musulmai masu zuwa to kai ne mafakata cikin waɗannan duka فإنك يا خير الأنام محمدا رجائي وسري في جميع المظاهر naka cewa kai ya khairal anami ya biyayyen talikai muhammadan ya mai wannan suna mai albarka mai goron sunan nan raja'i kai ne raja'i na duka baki ɗaya na wasirri kai ne sirri na fi jami'il mazahiri a cikin dukkan mazahari na
وأوليتني ما لست أهلا لبعضه عليك صلاة الله يا خير هاشري godiya gare ka ya rasulullah godiya gare ka ya rasulullah godiya gare ka ya rasulullah wa aulaita ni duk abin da na roƙa ma ka bani ma lastu halan li ba'dihi abun ma da ban bai dace in zama na na hau kan mukamin ba duka ka bani godiya gare ka ya rasulullah na gode na gode na gode alaika salatullahi salatin Allah da amincin Allah ya tabbata a gare ka ya khaira hashiri ya biye yawan da za a taro ni a gabansa ranar kiyama عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب أولي البصائر salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare ka ya Rasulullahi ma'al ali tare da alaye wal ashabi da sahabbansa ulil basairi waɗanda suke da cikakkiyar basira
نعم harbud dal دعوت رسول الله مذ عمل الكرب وسيان في هذا قم الشرق والغرب ولم يكن عند الخلق عام سواه ولم ينفع عن بعد ولم ينفع عن قرب فلم أر إثنا مانعا يقصدونه سوى ذل خير الخلق إذ جاءنا الرعب فتعزى عنا كل كرب ونالنا منالا به قد قر عيني والقلب وشاد لنا مجدا تقاعس دونه أكاسر فرس والأياسرة النجوم ولا غم أن المصطفى الحرم جوده به سعد الكونان والعجم والعرب ولا غم أن المصطفى الحرم جوده به نزل القرآن والعلم والفسق به آدم الدين من بعد واشة ونال مقاما دونهم حقت الشهب ويشكر إذ ناداه والبحر زاخر أتاه سلام بان عن أهله الريب كذلك إبراهيم قد نال خلة وموسى كلاما دونه العقل واللب كذلك روح الله عيسى وإنه ترفع للمولى وإن جاءنا نرجو فيا رب هب لي بالأنين وراثة لهم كلهم بالمصطفى قضي النجم وتورثني يا رب منك خلافة وعلما وجودا دون أمل السهو وتجعل مثلي هذه مطمئنة تسوس بلاد الله لم ينوها كرب وتعني بها أجناس خلقك كلها على رغم أنف من مناو ومن يصبو وتقضي إلهي ما أتاك مطالبا من الحبل إبراهيم ولياته الجلب وترزقه التكوين يا خير سيدي ويذهب عني الهم والشك والعيب صلاة وتسليم عليه مسرمدا كان الآل والأولاد والآل والصحب
sallallahu alaihi wa آله وصحبه وسلم آمين دعوت رسول الله مذ عمنا الكرب وسيان في هذاكم الشرق والغرب قال مولانا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي دعوت رسول الله ناكرا ومن الله صلى الله عليه وسلم مزعمنا الكرب yayin da aka ce bakin ciki ya zo mana to sai mu kira shi wasiyani fi hadha kum sharqu wal garbu da gabaɗin duniya da yamman duniya duk ɗaya suke guri na idan dai na kirawo manzo Allah ga ni tare da shi ولم يك عند الخلق حام سواؤه ولم ينفع عن بعد ولم ينفع عن قرب ولم yaku indal khalqi hamin ba wani wato wato mai kiyayewa a wajen dukkan halitta siwa uhu in ba manzan Allah ba duk wata kwararniya duk wani tashin hankali duk wani abu in ya taso maka ruga je ka gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walam yanfa an budun ni za ba zai amfani ba walam yanfa an qurbun kusanci ma ba zai amfani ba kai dai ruga ka tafi gurin annabi ka je gurin sa فلم أر حسنا مانعا يقصدونه سوى ظل خير الخلق إذ جاءنا الرعب falam falam ara hisnan ni ban ga wani birni ba mani'an wanda yake tsararre ya kusuduna wanda suke nufinsa siwa zilli khairul halki inda ba inuwar manzan Allah duk wani guri da zaka je ka ce ka fake ka buya aikin banza ne inda ba gurin manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam izja anar ruku idan tsoro ya zo mana mu ruga mu koma gurin annabi فزحزح عنا كل كرب ونالنا منالا به قد قر عيني والقلب faza za anna to mun gode yayin da muka kora gur- muka koma gurin manzo Allah sai ya nesantar da kulla karbi dukkan bakin ciki ga biranmu alhamdulillah wa nalana manalan wato ya ba mu dukkan baiwa iri daban-daban bihi kad qarra ainiya da wannan baiwa ce idaniya ta tai sanyi in ji Sheikh Ibrahim wal qalbu zuciya ta ma ta zama mai sanyi وشادلنا مجدا تقاعس دونه أكاسر فرس والقياصرة النجوم washada lana majidan manzon Allah ya ɗaukaka mana tsoro ruwan ɗaukaka ta baiwa ta ka'asa dunahu a kasiru kursin wanda baiwar da muka samu da mulkin da muka samu da darajar da muka samu wato manya-manyan sarakunan farisa da da da da da da da da da rum ba su samu wannan wannan baiwar ba wani kayasiratun nujubu da su ne sarakunan rum ba su samu wannan baiwa ba ولا غرو أن المصطفى القرم جوده به سائد الكونان والعجم to والعرب haka ban da ba haka yake wala garwa babu mamaki annal mustafa cewa al mustafa abin zabi alkarma shugaba juduhu wato baiwarsa bihi sa'idal kaunani da baiwarsa ne dukkan halitta gaba daya duniyar lahira suka azurta wal ujub wal ujumu da bai bayi wal urbu da larabawa ولا غرو أن المصطفى القرم جوده به نزل الفرقان والعلم والخصب wala garwa ba mamaki haka maganar take annal mustafa cewa shi mustafa alƙarnu wato shugaba juduhu bai wasa bihi na zalal burkanu saboda albarkarsa ne allah ya sauko mana da- da alƙur'ani bayan ya shekara arba'in wal ilmu muka samu ilimi daga albarkarsa wal hizbu muka samu kaka da damuna mai kyawu saboda albarkarsa به آدم قد تيب من بعد وحشة ونال مقاما دونهم حطت الشهب bihi da manzo Allah ne Adamu annabi Adamu artiba aka karɓi tubansa min ba'di washati bayan da yana cikin kewa shi kadai aka halitta kafin Hawwa wa nala maqaman sai ya samu maqami dunahun haddati shurubu wa maqamin nasa wane tsawane nisan taurari a yawa ويشكر إذ ناداه والبحر زاخر أتاه سلام بان عن أهله الريب waya shukuru haka nan wa- wa- wato wa- wato annabi nuhu alaihi salam idna dahu idna da rabbahu ya yi da ya kira ubangijinsa ko yawwa ya kira ubangijinsa akan abin da ya shafe shi al- wal bahru zakhirun alhalin kogi yana tsantsa ya cika da abubuwa daban-daban a tahu salamu sai aminci ya zo masa bayan an alihin raibu wanda ya kusar da kokonto daga ahalinsa كذلك إبراهيم قد نال خلة وموسى كلاما دونه العقل واللب كذلك إبراهيم هكذا النبي إبراهيم يا سام نال خلة يا سام بدأتك لي لك سبب سر من زن الله صلى الله عليه وسلم وموسى النبي موسى يا سام وتسر yin magana kalaman yin magana da Allah ne saboda manzan Allah duna wal aql wal lubu wai a ce ga mutum yana magana da Allah yana jin magana Allah Allah na jin maganarsa hankali ya kaga bazai da wannan ba kawai saboda falalan manzan Allah ne
كذلك روح الله عيسى وإنه ترفع للمولى وإن جاءنا نرجو كذلك روح الله هكذا روح الله وتوند يكشفوهم الله شين عيسى النبي عيسى إنه ترفع للمولى شي أن دغا أن دغا شين يزوا ubangiji yana can a sama wa in ja'ana idan ya dawo mana narbu za mu samu riba domin zai yi shari'ar addinin annabi Muhammad ne zai zama waliyi cikin waliyan Allah فيا رب هب لي بالأمين وراثة لهم كلهم بالمصطفى قضي النحو فيا رب يا أبنجي هب لي كباني وراثة gado na waɗannan gabaki ɗaya kowa irin mukamman da za a iya bani bil amini ga amintaccen Allah lahum kulluhum dukkanin su ka bani gadon su bil mustafa Allah kudiyan nahu a biya dukkan bukatuna bil mustafa saboda darajar abin zabi وتورثني يا رب منك خلافة وعلما وجودا دون أملي السحب وأن تورثني لك غادتني يا رب يا أبنجي خلافة ونعلي بنج ندبا منك لك غريك وعلما لإلمي وجودا لبيوة دون أملي السحب wato gizagizai su zama wato koma bayan ɗan yatsuna a wajen kidan yawa وتجعل مصري هذه مطمئنة تسوس بلاد الله لم ينعها كرب
وتجعل مصري كفسان جوانا غرينا وكونا كولها هذه وانا برنينا مطمئنة غني غري من زمان لابيا من ذكر الله من كاو نسوا تسوس بلاد الله ترنجاي تشوغبانشي تكن غروروا الله gaba daya lam yanhal karbu ko lam yanhuha karbun kada wani bakin ciki ya zo madina shehu ibrahim kuma Allah ka mana a garin mu آمين albarkacin sa آمين وتهدي بها أجناس خلقك كلها على رغم أنف من مناو ومن يصبو wa tahdibiha ajnas khal ajnas khalqika kuma ina so Allah ka shiryar da jinsosin dukkan halittarka da wannan gari nawa kulliya dukkaninta ala ragmi amfin a bisa turmuta hanci min minawin daga makiyin nan namu na kusa da musu ne ainihin wato turawan mulkin mallaka nasara wa manya su da waɗannan makiyan namu na nesa su ne yahudawa allah ka tsare garin madina وتقضي إلهي ما أتاك مطالبا من العبد إبراهيم ولياته الجلب wata kadi ilahi ya ubangiji na ka biya dukkan ma a taka abinda dukkan madaliban duk abin bukata da ya zo maka daga gare ni ya ubangiji duka biya min wannan bukatu da suka zo daga wa min al-abd ibrahim daga wannan babban bawa wanda ake ce masa ibrahim din yas waliyatihi al-jalb jalabi ya zo masa duk bukatun su ke nema
وترزقه التكوين يا خير سيدي ويذهب عني الهم والشك والعيب وترزقه التكوين كأذب شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه كباش سر كن يا خير سيد يا مبيبيتي شغبا صلى الله عليه وسلم ويذهب عني الهم دون بقين شكي يكود قبلنا والشك تكون والعيب تدك عيبي قبلنا صلاة وتسليم عليه مسرمدا مع الآل والأولاد والآل والصاب صلاة صلاة وتسليم تكيسوا عليه تبت قريش مسرمدا أبن تتبتاوى أبدا كذا الآل هكذا آلا ينسى والأولاد يا wal'adu da iyali da sabu da sahabbai ga baki daya alhamdulillah dan uwa suna fatan roƙon addu'a akwai dan uwa Inyas Ibrahim Inyas wanda suke zuwa duk shekara suna ɗaukar mana karatu da shi da uwansa Adam yau kusan wata biyu ya taho daga Abuja zai zo nan Kano gida har yanzu ba a san inda yake saboda haka muna fata ƴan uwa da Allah ana roƙo ya ci gaba da addu'a albarkacin wannan wata mai albarka albarkacin addu'o'i albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana mana labarin shi ya bayyana mana shi jahi rasulullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa ughliqa wal khatim wa sallallahu alaihi wa والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين